ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu ganinmu da bibiyanmu a cikin wannan shiri na auratayya muna ci gaba da bayani akan abubuwan da suke kashe aure ko su kawo matsala a cikin aure mun kirga ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai har mun zo na hamsin da wato biyar zuwa na hamsin da hudu zuwa hamsin da biyar abubuwan da suke kawo cikas a cikin aure muka ce na hamsin da hudu butulci da manta alheri rashin halacci da cin amana da yin butulci wa ɗaya daga cikin ma'aurata yana cin abin da yake sabbaba lalacewar aure wani zai auci mace ya zai auri mace yana da arzikinsa da kuɗinsa da komai da kujera da mukami wani ma da kaki wani ma da matsayi na siyasa ko na sarauta ko hamshakin ɗan kasuwa ne ko mai kuɗi ko mai mukami ko mai faɗa aji sai kuma Allah ya hukuncinsa ya dawo ƙasa mai arzikin ya talauce mai sarauta ya sauka ko aka sauke shi a mai mukami tenuwa ta ƙare da makamantar irin wannan sai ka ga matar da ta aure shi da wancan mukami ta juya masa baya ko kuma shi aure yarinya da kyanta da ƙuruciyarta da farinta da haskenta amma da ciwo ya same ta ko shekaru ko tsufa kuga ta fara tamoji tamoji alhalin shi ya jawo mata tamoji tamoji sai kuma kaga ya juya mata baya wannan rashin halacci ne yadda aka ci moriyar ƙuruciya ana tare aka ci arziki ana tare bai kamata don rashi ya zo ya mantar da walatan saul fadala bainakum kada ku manta abin da ya faru tsakaninku na alheri a baya ka ganta da ƙuruciyarta ka ji ka ɗauko ta sai ta tsufa ta zagargaje ta tsufa ta yi tamoji tamoji duk wani abu mai ba da sha'awa a jikinta ya tafi sai kuma ka ɗauke ta ka je ka kai ta gidansu ka ce ka sake ta wannan rashin halacci ne kuma sannan manta alheri ne sannan kuma rashin kula da sanin haƙƙi ne kuma butulci ne aka ke makin auri mutum lokacin yana da shi sai ya tsiyace ko yana kan wata kujera ana tafa caka da kuɗi sai aka yi ritaya ko ta yinuwa ta ƙare ko aka kore shi sai ko mace kaga ta canza fuska ko ya saba ɗan kasuwa ne yana ciniki yana shigowa da manyan ledoji kuma sai ya zama yanzu baya shigowa da leda sai ka ga fuska ta ɗaure hankali ya tashi to ya kamata yadda aka ji daɗi tare ko kuma shi mutum ne bayi da hali ya auri mace ta yadda ta aure shi ba halin sai kuma ya arziki sai ya juya mata baya ko kuma ita ta aure shi da arzikin in ya tsiya ce sai ta juya masa baya kowanne ana jarabtar ma'aurata mace mijinta ya tsiya ce bayan da yana da arziki ko kuma shi ya arziki bayan da ba shi da shi sai ga cewa ba irin wannan mata ya kamata ya aura ba da tun farko yana da arziki saboda haka wannan mata ba ta arziki ba ce mace ce da ake zaune da ita larura dama can ba wai so yake ba ba kuma halinsa ne sa aka bashi ba to wannan yana cin abin da ke kawo cin rashin wato rike amana da butulci da rashin halasci na hamsin da biyar samun larura ko wani ciwo mai tsanani a faruwar ciwo ko ɓoye ciwon yana cin abin da an gano shi yake haifar da matsala shi sa malamai cikin aibobi guda tara wanda mun taɓa bayaninsu kuma za mu bayaninsu a gaba ma da ke sa alkali ya raba aure akwai al'uyubul mani aminal istimta wasu cututtuka ko wasu aibobi da suka shafi namiji shi kadai a namiji kadai ake samun su ba a samun su a mace ko irin ciwukan da ana samun su ga mace kadai ba a samun su ga namiji ko kuma irin ciwon da yana kama maza yana kama mata kuma sannan yana kawo matsala ta cikas din auratayya ko kuma rashin zamantakewa cikin jin daɗi irin waɗannan aibubuka malamai sun kasa sun ba da misali da wasu ciwuka guda goma sha uku kamar yadda yake cikin askari sun ba da misalin guda biyar da yake kama maza da guda biyar da yake kama mata da kuma guda uku da ake samun sa a namiji da mace waɗannan cututtuka da muke karantawa daga cikin askari ba wai iya su bane a'a misali malamai suka bayar da su ta yi wa a samu wasu ciwukan da suka fi su muni ma ko kuma waɗanda suke daidai da su a muni ko wanda suke da ƙasa da su a muni da haka shekul islam ibn taymiya yake cewa dukkan wani aibi da mace take da shi wanda zai sa miji ba zai iya nutsuwa ya samu kwanciyar hankali na rayuwar aure da ita ba haka duk wani aibi da namiji yake da shi wanda mace ba ta iya samun nutsuwa da kwanciyar hankali ta rayu tare da wannan aibin ba kuma wannan aibin ba sabo ba ne ba faruwa ya ana cikin aure ba a'a akwai shi dama can sai mace ta ɓoye ko waliyinta ya ɓoye ya ƙi faɗa sai daga ba'i bayyana ko kuma shi mijin ya san yana da wata larura sai ya ɓoyewa mata ya ƙi gaya mata sai daga baya ta gano ko kuma ita tana da wata larura ta wani ciwo mai wahalar magani ko wanda ake ɗauka ko wanda ba a jin daɗin zama da mai shi tana da shi ta ɓoyewa mijin ko shi yana da shi ya ɓoyewa matar sai daga baya ɗaya gani to wannan zai iya barazana dangane ga makoma auren kuma zai iya jawo rabuwa aure da haka wannan ma malamai sun kirga shi cikin abin da zai sa aure wato ya mutu sannan na hamsin da shida yawan shigar iyaye cikin harka aure kutsen iyaye uwa ta yi kutse cikin harka auren yatta sawa'un uwan nan ta miji ce ta yi kutse ta ɓangaranta uwa guda biyu ce dama da wacce ta haifi mijin da wacce ta haifi matar shi ma uba guda biyu ne da wanda ya haifi matar da wanda ya haifi mijin to ya kamata uba ya ja girmansa in ka aurar da yarka sai dai ka ba da shawara ka yi nasiha ka yi addu'a amma kutse a cikin aure ba naka ba ne haka ke man kika aurar da yarki ko kika aurar da ɗanki ki je kuma kina bibiyar yadda suke rayuwa ba naki ba ne amma za ki iya ba su shawara ki ba ɗanki shawara ke ma ki ba yarki shawara kai ma ka ba ɗanka shawara ka ba yarki shawara shawara amma idan iyaye suka kutse suka shiga cikin harka auratayya to ransu zai taɓa ci saboda zamanin ku ba irin wannan zamanin bane kuma ki riga kin aurar da ɗanki ba ki da iko kuma ki zo ki sa shi gaba sai ya gaya miki yake rayuwa da matarsa haka ke ma kin aurar da yaki ki mata addu'a ko ki bata shawara ki mata nasiha amma ki dinga kutse cikin aurenta zai zubar da kima ki wata ma har kiran wai angon take yi sirikinki ki dinga kiransa a waya ko kuna tattaunawa haka ma kin bashi kofa ya dinga kiran ki bayan babarsa ce ya kamata ta kira ki haka kai ma ka ba da kofa kana shiga cikin harka aure a matsayinka na uba gare ta gare shi a matsayinka na uba gare ta gare shi a matsayinki na uwa duk da mijin kika haifa amma matar yar ɗarki ce ke ma kika haifa amma mijin yarki ce saboda ya kamata iyaye dukansu biyun matan kenan bangaren mata an fi samun matsala da su da kuma mazan su ma akwai wanda zaka ga shi ma kamar macen yake da ganshi yana shiga cikin harkar isa ana ta korafi da shi yana kawo matsala ha ana jin haushin sa wata ma yariya ga tana jin haushin uban saboda yadda yake mata kutse cikin aure to wannan shi ma yana kawo matsala na 57 almubazziranci shi almubazziranci da ma Allah ya hana wala tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kada ku almubazziranci almubazziranci ma'ana ana da iko ana da ana da shi ana samu maimakon ayar da Allah ya ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama sai yazo ai tafacaka a lalata abinda aka samu wata rana sai kuma a zo ana nema ma a rasa yadda zaka ga ana barbadin kuɗi ana liki Allah ya arziki ana zubar da abinci a cikin bola da shara ana wulakanta abinci wata ran sai an neme shi an rasa duba yadda ake ake liƙa naira yanzu naira ta zama abin da ta zama ganinta da ida ma sai sai mutum ya shirya to irin waɗannan abubuwa duk abin da kake wulakantawa wa kulu washrabu wala tusrifu walazina idza anfaqu wa lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama wannan ya kamata a ce iyaye su kiyaye da irin waɗannan halaye na hamsin da takwas rashin godiya lalle akwai maza mara godiya da abin da suke samu daga matansu akwai mata marasa godiya ga abin da suke samu daga mazansu wai an gaya muku komai sai an samu ɗari bisa ɗari duk matar da suke tana neman miji da ya cika ɗari bisa ɗari to ba za ta samu ba da aka ta haƙura da aure kawai mijin nan fa ba fa irin na dirama ba ne ko kin karanta wani littafi novel na soyayya ki ce sai kin samu irin wannan mijin na cikin novel babu shi fa wannan kawai rubutu ne yawa ba za ka samu auren da ba matsala ba ka kuma ka zo ka samu matsalar da take wato ba ta samuwa a cikin aure ba ta ka karɓi aure da raninsa da damunansa da bazararsa da samunsa da rashinsa da ɗacinsa da zaƙinsa da baurinsa da albasarsa ma har da tafarnuwarsa wata ran aure tafarnuwa yake ci sai an yi rayuwa irin ta tafarnuwa wata ran a yi irin ta albasa wata ran irin ta yaji yajin ma ba na daddawa ba wata ran kuma a yi rayuwa irin ta ƙanƙara wata ran a yi irin ta nama ta kifi a ji karni a ji kaya saboda a fada a fado a tashi da daɗi ba daɗi a ɗauki aure a matsayin ibada ba business center ba ne ba guri ne da ake zuwa don samun kuɗi ba ba ba kamfani aka buɗe da za a ce nawa aka tara daga auren nan zuwa yanzu ba aljanna ake nema da yarda Allah a cikin aure ya kamata duk abin da miji wa matarsa ta yi godiya ta daina renawa mai da muka faɗa a baya shi ma miji ya daina rena irin ƙoƙarin da matarsa take yi wajen shara da shi da gyaran gida da kula da shi da kula da yaransa wannan aiki ne babba in ma'aikaci za ka ɗauko ya maka shara ya kula da gidanka ya kula da kai ya kula da yayanka nawa za ka ba shi a wata aikin da mace take ita kaɗai aiki ne mai wahala kuma ba hutun asabar da lahadi ba alhamis da juma'a haka shi ma kullum sai an ce miƙo in ka samu dubu mata ka sai ta ci ɗari takwas kafin kai kaɗai ka ci naira ɗari biyu ka biya haya ka biya kuɗin wuta ka biya kuɗin ruwa ka biya kuɗin makaranta duk rayuwa ga baki ɗaya kai kake ta wahala da ita ya kamata mace ta san cewa miji ya cancanci a gode masa kamar ya kamata ka san mace mace ya kamata a gode mata sannan na ƙarshe mummunan zato mummunan zato yana cin abin da yake wato lalata rayuwar ma'aurata miji ya dinga kallon matan nan anya kuwa ba wata tsiya take yi ba don ta dinga kallon Allah anya kuwa ba wata tsiya yake yi ba kowa bai yarda da kowa ba yana tsoron kata taɓa wayarsa tana tsoron kai taɓa mata waya yana bibiyar ta ina za ta suwaye ƙawayenta suwaye abokanta ita ma tana bibiyarsa saboda kowa yanzu kowa bai yarda da kowa ba maza suna leƙa wayan mata da mace ta shiga ban ɗaki sai miji baba baba ya je duba wayarta haka ita ma baba sai ta je ta duba wayarsa tana zaton yana harka da wasu mata a waje shi ma yana zaton tana harka da wasu maza a waje rashin nuna tausayi da damuwa da juna wannan su ne wato misalai guda 60 tunda muka fara gabatar da wannan shiri zuwa yanzu na abubuwan da suke kawo matsala da kuma cikas har su kawo rayuwa aure ta taɓarɓare ba mun ce ba za a samu waɗannan matsalolin ba ne amma a san yadda za a iya zama da matsala a zauna a fahimci matsala a zauna da ita ba za ki samu miji ɗari bisa ɗari ba kai ma ba ka samu mata ɗari bisa ɗari ba abin da ya samu kai iya ƙoƙarin ka ke ma ki iya ƙoƙarin ki kuma yadda abin ibada kuma ku ɗauka shi ne jarabawa ku amma kin yi tunanin fita wani zaki je ki aura kai ma ka yi tunanin saki wata zaka aura ba dole kuma wacce ka aura din nan ta wuce wacce ka saki ba ko ba dole wanda kika aura din nan ya wuce ko ma ya kamo wanda kika rabu da shi ba kowa da irin tasa matsala wani in kin ɗauka matsalar rashin ci ne wani kuma ga matsalar duka ne yanzu kamar sabai guda biyu da suka zo neman aure annabi sallallahu alaihi wasallam ce ɗaya mai duka ne ɗaya kuma baya baya zama to kaga duk matsala ce wannan ya dake ki wannan ya kasa ci da ke ga rashin ci ga rashin ga duka to wani zaki ga rashin ci ne amma wani zai baki ki ciki koshi ya miki dan karan duka wani kuma shi ko ba dukan amma ko ba cin to kin ga wata matsala da kike guda anan kije ki tarar da ita a can wata matsala kuma kije ki tarar da sabuwa sai ga mace tana ina ma ta koma ko shi ma ina ma ya zauna da tsohuwar matarsa ya fi sabuwar da yayyo duk wannan rashin hakuri ne kowa ya karbi kaddararsa khairihi wa sharrihi hulhu wa murhi ina fata Allah ya daidaita ka zaman lafiya wassalamu
أنت المنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما